إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ga wani kurma zai shiga addinin musulunci ina ina malamin kurame yake malamin kurame ya zo to malamin kurame ka sanar da shi ta hanyar karatunka cewa yana so zai shiga addinin musulunci da yardarsa da amincewarsa ko wani ya masa dole ka ce zan gaya masa abinda ake shiga addinin musulunci da shi in ya amince ya zama musulmi ka ce ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai za a bauta masa ba shi da abokin tarayya ka ce ya shaida ya aminta Allah ya aiko annabi Muhammadu a matsayin manzan Allah bawan Allah da alkur'ani da musulunci ya yadda da wannan ya amince? ya amince cewa annabi isa bawan allah ne manzon allah ne ba dan allah ba ne maryam baiwa allah ce ba matar allah ba ce yadda da wannan
Maryam
ka ce amincewarsa da wannan da yardarsa ya mai da shi musulmi ya yarda da wannan ko? ka ce yanzu za a ɗauki nauyin koya masa addinin musuluncin da ya shigo me sunan ka da da kake amfani da shi kalu ka ce yanzu wani suna wani suna yake so a canza masa don ya saje da zagowar musulmi gaba daya
men that we wish to get to come. Including men that we wish both use men. D, D, U, L, L, A, L,
yana son abdullahi kenan ko ya kace daga yau sunansa abdullahi Allah ya tabbatar da shi a cikin addinin musulunci akwai abubuwa da za a koya masa yanzu waɗanda za a ɗauki nauyin lokaci ana koya masa don ya fahimci addinin musuluncin da ya shigo a nuna masa da shi da mu yanzu duk mun zama ɗaya a cikin addinin musulunci dan uwanmu ne mu ƴan uwansa ne gaba ɗaya Now, all the people that are in benefit, you work against the whole
to masha Allah Allah ya masa albarka ya tabbatar da shi a musulunci ta ko ta bawa Allah ma za ta shiga addinin musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci da amincewarki ne da yardarki ko wani ya miki dole ya takura ki ke kika yarda da yardarki ko to zan gaya miki kalmar da ake amincewa da ita da larabci in fassara miki da hausa idan kin amince da ita kin zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce daga yau na yarda na aminta na kudure a raina kuma zan aikata ba wanda ya kamata a bauta masa da gaskiya sai Allah kin yarda da haka kika ce daga yau kin shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne da ya aiko shi da Qur'ani da musulunci kin yarda da haka to yardarki da amincewarki da gamsuwarki da haka shine mai da ke musulma wani suna kike amfani da shi ok naomi to yanzu naomi wani suna ke so a canza miki irin sunayen da muke amfani da shi don ki saje da mu aisha naomi a da ta ce yanzu ta koma sunanta aisha saboda haka daga yau sunanki aisha kuma kin za'o babban suna ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama mai ɗimbin ilimi mai ɗimbin karatu Allah ya baki ɗimbin ilimi da ɗimbin karatu irin na Aisha kina karatu eh a ina kike karatu to ki ci gaba da yin karatu kin ji yanzu za a koya miki duk wani abu da ya shafi addinin musulunci daga wani yanki kika fito daga ina kika fito mutum biyu ina ne mutum biyu ok can yankin taraba state daga nan kika fito to Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci ga 'yan kwamitin mu nan za su tattauna za kuma su miki bayanin abubuwan da ya hau kan wanda ya shiga addinin musulunci za kuma saurari matsalolinki gaba daya Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ke a musulunci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام شجا سورة تعم سند بيو سورة الطور wanda take karantar da mu tushen abubuwa guda uku la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wannan sura tana karantar da mu tushen addini guda uku kadaita Allah da bauta a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa da kuma kadaita annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da biyayya cewa shi kadai zai koyar da addini a karba daga gare shi da kuma yadda cewa wannan duniya za ta kare kuma za a yi tashin alkiyama za a tara mu za a yi mana sakamako na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tur Allah ta'ala ya rantse da dutsen tur wannan dutse Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da shi saboda abubuwa da dama Allah ya kama sunan jabal tur a cikin alkur'ani sau goma da haka malamai suka ce idan mun lura za mu ga an yi amfani da wawul qasmi wanda mun ce in za a yi rantsuwa ana bukatan abubuwa guda biyar akwai adatul qasmi shine wawul qasmi din nan ana amfani da hurfa uku in za a yi rantsuwa wallahi tallahi billahi sai aka yi amfani da wawun wannan shine adatul qasmi abinda ake rantsuwa da shi sannan al-muqsimu mai yin rantsuwar shine Allah subhanahu wa ta'ala almuqsamu bihi abinda za a rantse da shi din shi ma yana da muhimmanci cikin halittun Allah yana da muhimmanci duk abinda kaga Allah ya rantse da shi almuqsamu alaihi abinda za a yi rantsuwar saboda shi shi ma yana da muhimmanci sannan almuqsamu lahu wanda ake yi wa rantsuwar mai sauraren ya ji rantsuwar da abinda aka rantse to wannan al da ke jikin at-tur malamai sun yi maganganu akan al din nan wasu ce alce listigiraƙil jins domin asalin kalmar tsur a harshen larabci yana nufin duk wani dutse da bishiya take fitowa a jikinsa kun ga ashe kenan mafi yawan duwatsun da suka kewaye garin gombe duk sunan su tsur saboda bishiya tana fitowa mafi yawa a kansu amma duk dutse mulmulalle curarre lelayayye wanda bishiya ba ta fitowa a kansa sunansa shi jabal ba a kiransa tsur sai in bishiya tana fitowa ko ciyayi suna fitowa a kansa shine a harshen larabci ake kira tsoro kenan an ɗauki aldinnan listigraqil jins yana nufin duk wani dutse da bishiya ke fitowa ko ciyawa a jikinsa to Allah ya rantse da shi in kuma an ɗauki aldinnan al'ahadiyya al'ahad yan kasimu ila salasti a ƙasami akwai al'ahadu zikiri akwai al'ahadu zihni akwai al'adul huduri wato abinda aka faɗe shi ko ka san shi da an faɗe shi zai halarto a ranka shi ake kira al'adul huduri ko al'adul zihni abinda da an faɗa a ranka shi zai fara faɗo maka ko al'ahad azzikiri abinda an ambace shi a sake maimaita shi don ka san da wancan na farkon ake to nan magana bata gabaci wannan kalmar waqur ba da haka za mu ɗauke shi akan al'ahad al-zikiri ba sai dai mu ɗauke shi al'ahad al-zihni tunda a ranmu a tunaninmu mun san an yi ta maimaita kalmar tsor a cikin alkur'ani to mai yiwa da an ce wa tsori wancan dutsen ne zai faɗo mana a cikin tunaninmu kenan ɗayan biyu in ma dai Allah ya rantse da duk wani dutse da ciyawa ko bishiya take fitowa a jikinsa. in an ɗauki alɗin listigiraƙil jinsi ko Allah ya rantse da dutsen nan da kuka sani wanda Allah ya yi magana da annabi Musa a jikinsa to shi ne wannan Allah ya ambaci wannan ɗin sau goma a cikin alƙur'ani a suratul baƙara an ambace shi sau biyu a aya ta 63 da aya ta 93 inda Allah ta'ala ya cewa rafa'ana fawqa kumut tur na ɗauki dutsen tsor na ɗora shi a saman ku wa izina ta ƙanar jabala fawqahum aka ɗora dutse a kansa aka ce to ku riƙe wannan ku zo ma atainakum bi quwwatin ku riƙe sakon nan da ƙarfi ko a sako muku dutse aka sai kowa ya riƙe sako kankan sana sake nuna ta wa rafa'ana fawqakum tur a cikin suratul baqara dai sannan a cikin suratul nisa nan ma Allah ya ambaci kalmar tur a aya ta 154 inda Allah ta'ala ke cewa wa rafa'ana fawqakum at-tura bi mithaqikum muka dauki dutsen tsur muka sa shi a burbushin ku saboda ku rike alƙawarin da aka yi da ku kankan sai cikin suratul maryam aya ta 52 Allah subhanahu wata'ala ce wa nadainahu min janibu turul aimani wa qarrabnahu najiya muka kira shi ta gefen dutsen nan na dama muka kuma kusanta shi muka gana da shi ana magana akan annabi Musa sai suratu Taha aya ta 80 Allah ta'ala ce wa wa'adnakum janiba turul aimana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa muka muku alƙawarin haɗuwa a can gefen dutsen nan na tur ta ɓangaren dama ko muka saukan muku da man da salwa sai cikin suratul mu'minun aya ta 20 Allah ta'ala ce wa shajaratan takhruju min turi sayna'a tabbutu bid-duhni wa sibjil lil akilina da wato wannan bishiya da take fitowa ta wato wajen turi sayna'a tabbutu bid-duhni tana tsoro da mai wato ta hanyar ta ake mai shine zaitun wa sibjil lil akilina kuma ana yin miya domin mai cin abinci ya ɗauki noma ya jefa a cikin miya ya karkaɗa ta ya sama da ita ya shigar da ita bakinsa a cikin suratul qasasi an ambaci tur haso biyu inda Allah ta'ala yake cewa falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara lokacin da annabi Musa ya ƙara wannan ajali ya tafi da iyalansa sai ya hango wuta tana ci a gefen dutsen tsoɗin nan sai da yake cewa ma kunta bi janibi tur idina daina baka gefen dutsen tur lokacin da muka kira annabi Musa baka gurin to sai kuma suratul tur da Allah ya ce wa tur wa kitabin mastur sai suratul tini inda Allah ta'ala yake cewa wa tini wa zaitun wa tur sinin wannan sune gurare goma a cikin surori guda takwas inda Allah ya ambaci wannan dutse kenan ya nuna mana dutsen yana da wata kima ta musamman wata za ta shiga addinin musulunci kina so za ki musulunta kina so za ki musulunta da yardarki da amincewarki ko wani ya takura ki ke kika aminta kika yarda to zan gaya miki kalmar da ake amincewa da ita shiga musulunci idan kin amince da wannan kalma nan take kin zama musulmi yadda duk muke a nan musulmi ashhadu ki faɗa abin da na faɗa Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abin da kika ce da larabci zan gaya miki da hausa abinda kika ce yanzu na shaida na yarda na aminta na gamsu ba wanda za a kadaita da bauta sai Allah shi kadai ba zan bauta wa kowa sai shi ba kin yarda da ki wannan kika ce kin yarda kin aminta Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne da ya aiko shi da Qur'ani da musulunci kin yarda da haka to yardarki da wannan da amincewarki shine ya mai da ke musulma menene sunanki sunanki iyabu iyabu to iyabu ne kenan iya wace suna ne na yarabanci mai kenan wai bai rayya nan da yake nufi ok chamanci yaranku ne na chamanci me yake nan fassararsa ok ka cece mu ok ki cece mu da aikin da kuma ya kamata a cece ta yi ko aikin samu babban ceto tun da kika shigo addinin musulunci an cece ki to wannan suna ma'anarsa ba ta da wata illa kina so abin miki shi ko a canza miki wani wanne kike so ta ce a wancan suna da aka sa mata da yarensu wanda fassararsa yana nufin kicece ni ta canza shi zuwa suna maryam to kin ɗauko babban suna maryam ita kaɗai ce a cikin surorin ƙur'ani 6,200 da mai can da sha shida ita kaɗai ce allah ya kama sunanta a alƙur'ani allah ya kama sunanta sau talatin da hudu haka daga yau har da sura sura sukutun a cikin alkur'ani mai suna suratu maryam haka daga yau za a ci gaba da kiranki maryam Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci daga wani yanki kika fito ok nan baya to Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci maryam tun da kin shigo musulunci akwai abubuwa yanzu da za a koya miki akwai yan kwamitin mu za su rubuta sunanki za su baki fam ki cike za a saki a makaranta wanda ake yi ina jin duk asabar da ladi ko da kuma littattafai da za a baki da karatu da abin da za a koya miki yanzu yanzu da kuma abin da zaki dinga zuwa kina koya kina koya har zuwa wani tsawon lokaci da zaki fahimci wannan addinin addini ne na karatu dole kina buƙatar ki san me kika shigo yaya ake yin addinin me ka'idodin yin sa da sauran abubuwa da suka hau kanki Allah ya tabbatar da ke a musulunci da ke da mu Maryam yanzu duk mun zama daya fatan mu duk Allah ya sa mu tashi a cikin wato waɗanda za su tsira duniya da lahira to shine ma'anan wa Allah subhanahu wata'ala ya rantse da wannan dutse saboda girmansa da kuma abin da ya faru a a kusa da shi ko a jikinsa wa kitabin mastur kuma Allah ya rantse da littafi wanda yake rubutacce to idan mun dauki tur da ma'anar dutsen da aka yi magana da annabi Musa to sai mu fassara kitabun mastur da at-taura dan tafi musammanasaba da maganar tur sina adin idan ko mun ɗauki wattur yana nufin kowane dutse to kitabun mastur sai fassara shi da duk wani littafi da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ko ya umarni a rubuta da haka sai zama a taura ta shiga injila ta shiga zabura ta shiga qur'ani ya shiga lawul mahfuz ya shiga littattafan da aka rubuta na aikinka bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'idun duk ya shiga wannan don kitabun ne mastur sai zama ɗauke shi am kenan yadda muka ɗauki dutsen ya haɗa kowane dutse mai ciyawa to sai mu ɗauki kitabin mastur kuma ya haɗa duk wani littafi gaba ɗaya kenan to tur dutse ne mai daraja amma ba shi kaɗai ne dutse mai daraja ba wai suna ga ina ragowar duwatsu masu daraja suke su ne yasa ba a yi rantsuwa da su ba akwai dutse na safa akwai dutsen marwa akwai dutsen arfa akwai dutsen Uhud akwai dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara masa wahayi a ciki wanda ke da kogon Hira Jabal Nur akwai kuma dutsen da annabi ya shiga sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake neman sa Gar Thawr Thawr sunan dutsen waɗannan duwatsu guda bakwai duwatsu ne masu daraja tamma malamai sun ce a cikin duwatsun nan bakwai wanda dutse ya fi daraja ko mu ce takwas dutsen da aka yi magana da annabi Musa a kai da dutsen da aka fara wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wahayi a cikinsa da dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fake a ciki lokacin da ƙuraysha suke neman su za su kashe shi da dutsen arfa wanda ake zuwa filin arfa da dutsen a ne da dutsen safa da marwa waɗannan duk duwatsu ne a cikin duwatsun nan wanne ne ya fi daraja malamai suka ce dutsen tsur shi dutsen da aka yi magana ko aka fara wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi nan mala'ika jibril ya kawo wahayi nan ku dutsen tsuru saina Allah ne da kansa ya magana a gurin Raka suka ce wancan kamar wahayi ne mubashir wahayi ne kai tsaye wannan kuma wahayi ne da shiga ɗan saƙo a tsakani sai da haka suka ce dutsen tsuru saina'a ya fi wannan dutsen wasu suka ce a'a in aka duba saƙon kuma da aka bayar wannan ƙur'ani ne fa ƙur'ani ya fi attaura wanda annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi musa da haka in an duba saƙon da wanda aka kawo saƙon to dutsen da aka fare wa annabi wahayi ya fi dutsen da aka yi magana da annabi musa sai da suka ce to kuma ga dutsen da annabi ya ce jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu shine dutsen Uhud wanda ya ce usbut ya Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani ka tabbata ya kai dutsen Uhud akan ka akwai annabi akwai siddiq Abubakar Siddiq akwai shahidai guda biyu shine sayyidina Umar da sayyidina Usman wanda dukkan su shahada suka yi kaga wannan ya nuna kenan duwatsu akwai masu martaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa aka tattauna wannan mas'ala wa kitabun mastur fi raqin manshur da kuma littafin nan abin rubutawa wanda a wasu ce lawul mahfuz ne wasu ce littafin da ya tattaro ayyukan ɗan adam ne wasu ce attaura ce wasu ce alƙur'ani ne wasu ce duka ne mu ma sai mu ɗauki dukan ko tunda ba keɓance wani daga ciki ba fi raƙin a cikin takarda ko a cikin fata manshur abin zanawa ko abin rubutawa ko abin tabbatarwa wai suka ce tunda aka ce fi raƙin manshur wannan alama ce ta cewa littafin da ake magana a kai ɗin yana nufin attaura domin ita ce aka saukar da ita rubutacciya shi alƙur'ani da aka tashi saukar da shi an saukar da shi ne bitalaffi karantawa ake فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا shi ko littafin annabi Musa a rubuce aka miƙa masa shi an gama rubutawa an yi bango an yi komai aka miƙa masa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay a rubuce aka bashi wannan littafin to da haka suka ce tunda an ce firaqin manshur yana nufin in an fassara tur da tsoro saina yana nufin raƙin manshur yana nufin kuma a taura kenan ko kuma duk wani littafi da ya kunshi waɗannan abubuwan da muke bayani a kai wal baitul ma'mur Allah ta'ala ya rantse da ɗakin nan rayayye al ma'mur wanda aka raya shi da ibada akwai maganganu guda biyu akan wani ɗaki ake nufi saboda akwai ɗakuna masu daraja guda uku akwai alka'abatul musharrafa akwai albaitul ma'amur wanda yake sama ta bakwai akwai baitul izza wanda yake sama ta ɗaya daga nan duniya wanda anan aka tara qur'ani aka dinga saukar da shi kaɗan kaɗan to na yake nufi a cikin waɗannan wanne ne ma'amur wanda can mala'ika dubu saba'in kullum suke shiga gurin suke ibada in suka wuce ba za su ƙara dawa ba gobe ma dubu saba'in jibi ma dubu saba'in gata ma dubu saba'in citta ma dubu saba'in haka ake ta yi tun daga farkon duniya kuma har yanzu ba tsaya ba kuma mala'ikun da suke tahowan ba su ne suke dawowa ba wanda suka yi sun wuce wasu na tafe su ma sun wuce daga ina suke ina suke zuwa bayan sun gama Allah ne kadai ya kansa sani kisa Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa kalmar adadi ta wuce a iya lissafa rundunar Allah da ita duk wani adadi kwakwalwarka sai ta toshe in an faɗi wani adadin ma babu shi ba ma maganar adadi balle a rubuta shi to wannan ɗakin ake nufi ko ko wannan ɗakin na duniya ka'aba shi ma baitin ne ma'amur wa qahiban ce li qa'ifina wal akifina wal ruk'i sujud shi ma kullun ibada ake awa 24 ba a rufe ɗakin Allah ibada kawai ake ta yi wani na sallah wani na dawafi wani na itikafi wani na kowa ga abin da yake yi nan to shi ake nufi ko wancan domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je isra'i ya ga annabi ibrahim ya jingina jikinsa a jikin ɗakin baitul ma'mur a sama ta bakwai kaga ashe Allah ya saka wa annabi ibrahim da abin da yi da ya gina ɗaki a nan sai Allah ya kai shi sama bakwai ya jingina shi a jikin ɗaki a can ma da haka wancan shine ka'abar sama wannan ka'abar ƙasa waccan ka'abar mala'iku wannan ka'abar mutane waccan kullun ibada ake awa 24 wannan ma kullun ibada ake awa 24 waccan ba a tsayawa da ibada wannan ma ba a tsaya da ibada to kenan a takaice sai mu ce duka ɗakunan biyu sun shiga tunda ba a ce wancan ko wannan ba kuma kowanne ya cancanci ya shiga cikin nan ɗin ka'aba ta cancanci da shiga albaiti mamur ya cancanci shi ma ya shiga cikin wannan wasaqatil marfu Allah subhanahu wataala ya ce ya rantse da rufin nan abin daukakawa rufi sama wato sama an mata rufi an rufa ta kusan ta rufe duniya gabaki ɗaya duk da kaje kada kanka sai kaga sama saboda haka wannan gini abin daukakawa bigayar amadin tarawnaha to Allah ya rantse da ginin ya rantse da kuma wanda ya gini shine Allah subhanahu wa ta'ala wal bahrul masjur Allah ta'ala ya rantse da kogi al masjur wanda aka cika shi da ruwa fal wasu sun ce ana nufin tekun da ya kewaye duniya irin pacific din nan da indian ocean da atlantic su ake nufi wanda fadin su da yawan su ya kusan daukan kaso 75 na fadin duniya to wannan ruwan ake nufi wasu suka ce a tekun nan da Allah ya ce yana sama da ya ce wa kana arshuhu alal ma'i to wannan ruwan da shi Allah yake nufi shine ma'anar masjur ruwa cikakke ko kuma ruwan da aka hana shi ya kwararo idan ka je gindin teku sai ka ga ruwa a sama ka ganka a ƙasa amma ga shi ya ki gangarowa saboda Allah ya hana shi ya gangaro ya mamaye mu ya shanye mu gaba daya mun ka je Lagos ka tsaya bakin teku sai ka ganka kamar a ƙasar ruwan a sama amma kuma Allah cikin ikonsa ya rike shi da zai gangaro da ya shanye Najeriya gaba daya amma ka ga ni'imar Allah bai sace shi ya gangaro ba shi yasa suka ce ma'anar masjur anan yana nufin al-mamnu shine ruwa cikakke ko kuma yana nufin al-muqat wanda za a mai da shi wuta ranar alkiyama ka duba ruwa da sanyi ruwa na kashe wuta amma Allah ta'ala ce wa izal biharu sujjirat idan aka kunna wuta a cikin teku ya zama tana ci babbal bal bal bal bal yamakon teku ya zama ruwa ya zama wuta to suka ce abin da ake nufi kenan za a kunna wuta a cikinsa wasu malaman suka ce abin da ake kira masdur shine bushashe to idan ya bushe ruwansa ya kafe ana nufin ranar alkiyama kenan ko muna nufin almasdur wanda aka cakuɗa shi tsakanin mai zaƙi da kuma mai gishiri Allah ya yi ruwa kashi biyu a duniya akwai ruwa mai gishiri shine ake kira akwai ruwan daɗi akwai ruwan zartsi to suka ce abin da ake kira masjur kenan to Allah ta'ala ya rantse da wannan to me jabir rantsuwan inna azaba rabbika lawaqi'un tabbas tabbas lalle dahir haƙiƙa azabar Allah mahaliccinka sai ta faru azabar Allah sai ta faru akan wa aka ce to waɗanda dai suke sako kashi biyu ne akwai kafirai rikakku wanda ba su ma shigo addinin ba akwai kuma wanda sun shigo addinin musulmi ne amma suna sabo to waye ake nufi azaba za ta tabbata a kansa cikin biyun nan malamai suka ce kafiri ake nufi a nan saboda aya da tace sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirina laysa lahu dafi lil kafirina laysa lahu dafi amma shi musulmi mai saban Allah shi ya shiga wannan aya ta hanya biyu za a iya masa azaba za a iya yafe masa shi yasa malam mai risala yace masu aikata kaba'ira a cikin musulmi suna gudana ƙarƙashin mashi'ar Allah in sha'a azabahu wa in sha'a gafara lahu tunda yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u haka masu sabo musulmi kana da musulunci amma kana sabo to in ka mutu kana saban nan ba fita kai daga musulunci ba idan Allah ya ga dama sai iyafe maka in ya ga dama sai maka azaba amma wanda ya mutu kafiri wannan babu shakka babu kokonto azaba sai ta sauka a kansa kuma ya ce walaysat at-taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana walallazina yamutuna wa hum kuffar duk wanda ya mutu yana kafiri to ba za a sassauta masa ba ba za a tsagaita masa azaba ba da ka ce nan da waƙiwan a nan yana nufin ɗayan biyun kuma mun ji yadda aka fassara ma lahu min dafi'in Allah ya ce idan azabar Allah ta sauka babu mai iya ture ta ture azaba iri biyu ne in ma a hana ta same ka wa in ma in ta same ka a zo a raba ka da ita ko a janye ka daga azabar ko a janye azabar daga gare ka duka wannan yana iya zama dafe to Allah ya ce babu dafi'in ma'ana ba wanda ya isa azabar Allah ta taho ya tare ta ya hana ta sauka haka na in ta sauka babu wanda ya isa ya zo kuma ya cire wanda ta sauka a kansa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba yawma tamuru sama'u maura Allah ya ce ka tuna musu ranar da sama take raurawa take vibration sama idan sama'un fatarat lokacin da sama ta fashe ta tsage ta fashe ta bindiga to shine ma'anan yawma tamuru sama'u maura ranar da sama ta duru dauran take wato kewayawa take raurawa an yi wannan fassarar ko kuma ta ta harraku taharrukan za ta dinga girgiza kamar girgiza ko kuma tana nufin ya mugu ba'adu hafi ba'adun za ka ga shashinta yana tambal-tambal a kan shashi sama tana tsintsinkewa to wannan rana in ta zo al'amari fa ya zama abin da ya zama wa tasirul jibalu saira za kuma ka ga duwatsu suna tafiya tafiya wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa تذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا شو من دون إذا ممكن جني الله سبحانه وتعالى فتعوه أكنسا وتكون الجبال كالإهن المنفوش لا تزمك دواتو سنرتي sun zamo kamar wato al'ihim shi ne wato irin abin auduga ɗin nan ko irin gashi ɗin nan da ke jikin dabba an kaɗe shi an bushe shi yana tashi ɗin nan haka za ka ga duwatsu sun zama wa ta hasabu ha jamilatan wa hiya tamurru marra sahab za ka ɗauka a daskare take amma gashi tana gudu kamar yadda girgije yake gudu wa takunu jibalu kal ihim to wannan duka in alkiyama ta zo ne duwatsu za su koma haka fawailun bone ya tabbata yawma izin a wannan rana lil mukazzibina ga masu ƙaryata ranar alkiyama na'am الذين هم في صوب يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allah subhanahu wa ta'ala ce fawailun yawma idin lil mukazzibina donan azaba ya tabbata a wannan rana ga masu ƙaryata cewa ba za a yi tashin alkiyama ba su wane ne allazina hum su ne waɗanda yal'abuna suke wasa fi khawdin cikin kutsa-kutsansu na wasa sun mai da addini wasa sun mai da musulunci wasa suna kukkutsa su faɗi abin da suka ga dama su aikata abin da suka ga dama su ƙudure abin da suka ga dama shine khawdu fil batili ka shiga surutu da surutun banza da maganar yofi kana ƙaryata manzanni kana wasa da addinin Allah yawma yud'una ranar da ake cisa ƙeyarsu ake tankada su ila nari jahannama zuwa ga wutar jahannama da an tunkudawa shine ta Allah ya ce allazi yad'un ya du'ul yatim wanda yake tunkuɗe maraya daga kan haƙƙinsa to irin wannan ne ranar da ake tankaɗa ƙeyarsu zuwa wutar jahannama tankaɗawa wasiƙan lazina kafaru ila jahannama zumuran ranar da ake tankaɗa su ake kora su zuwa ga wutar jahannama ana ce musu haduhun naru wannan ita ce wuta allati kuntum biha tukazzibuna wanda kuka kasance kuna ƙaryata cewa babu ita a zamanku na duniya a ce musu aka sihirin haza yanzu wannan shine tsafi shine sihirin da kuke zargin annabawa da shi am amtum la tubsiruna ko ba kwa gani da idan basira ko da idan ku na kwayar idan ku islauha ku shiga ku kokona ku kone qurbus a cikin ta fasbiru ku yi hakuri aw la tasbiru ko ku ki hakuri sawa'un alaikum duk ɗaya ne hakurin ma ba za a ba ku ba inna ma tuji zauna kadai ana muku sakayya ne ma kuntum ta'malun abinda kuka kasance a duniya kuna aikatawa da haka aqida aiki ce ibada aiki ce mu'amala aiki ce akhlaq aiki ne aikin nan guda hudu cewa ka kudure aiki ne ka aikata aiki ne shi yasa ka ce imani qaulun wa amalun wa i'tiqadun da haka waɗannan abubuwan guda uku a kansu ake sakamako alƙaunu wal fi'lu wal i'tiqadu to duk waɗannan sun shiga cikin amalu da haka aqidar ka ce aka maka sakamako akai abinda ka aikata ne aka maka sakamako akai da abinda ka bari ba kai daidai ba na'am innal muttaqina fi jannatin wa na'im فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi makomar ‘yan wuta da azabar da za a ɗanɗana musu sakamakon ƙaryatawa sai kuma ya waiwayo kan muminai su kuma sakayyar da za a yi musu na gasgatawa. Ice innal muttaqina lalle ga waɗanda suka ji tsoron Allah yace a yi suka yi yace a bari suka bari to waɗannan fi jannatin wa na'im suna cikin gonaki na aljanna wa na'imin kuma suna cikin ni'ima aljannan nan tana da yawa wa liman khafa maqama rabbih jannatani kun ga biyu kenan sai ce kuma wa min dunihi ma jannatani kun ga ana an samu hudu ma a cikin suratul rahman to aljanna za a yi ta saka su a ciki iri iri to suna cikin wannan wa na'imin da kuma shan ni'ima nadaratan na'im da karin fuskar su kasa akwai ni'ima fa fakihina suna masu farin ciki bima atahum da abin da Allah ya ba su rabbuhum mahalicce su wa waqahum kuma Allah ya tsare su rabbuhum wa waqahum rabbuhum Allah mahaliccin su ya tsare su azabal jahim gabarin azaba wacce take mai kokko da mutane kulu aka ce ku ci komai a aljanna washrabu ku sha komai da kuke bukata hani'an cikin farin ciki da annashuwa ba biya ba karewa ba tsami ba lalacewa bima kuntum ta'maluna saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa na kyakkyawar aqida da kyakkyawar aiki da kyakkyawar mu'amala muttaki'ina suna kashin gide ala sururin a bisa dogo kujera langusita mutum ya miƙe kasa alamar farin ciki kenan masfufa wacce aka jajjera ta wazan wajinahum ƙari Allah ya ce na ɗaura musu aure bihurin da masu dara da idanuwa buhurin su ne masu fari a cikin idonsu in masu kuma daradaran ido wato ido alama ce ta kyau kenan bisa aka ce masu gwalagwalan ido kuma da fari a ciki to su ne hurul in da haka an ɗaura musu aure da su ba san adadin abin da za a kaga wannan ɗaurin auren wato wanda duk da shiga cikin wannan auren ba ya asara fa na'am والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah suka kafa akan tushen imanin nan guda shida amanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wattaba'athum zurriyatuhum sannan zuriyarsu suka bi su zuriya kashi biyu ce duk wanda ya balaga ya aure to ya fita daga zuriyar kashi ma yanzu mai zuriya ne ƙananan yara da suka mutu su waɗannan babu sharaɗin sai sun yi imani dama da imaninsu ana tara su a cikin kafala kulawa ta annabi ibrahim ranar alkiyama za a mai da su ga iyayensu shi za ka ce duk matar da ta rasu a wajen haihuwa to za ta a karɓe ta a matsayin wacce ta yi shahada ranar alkiyama haka wacce ta mutu da ɗa a cikinta tana ƙoƙarin haihuwa ta mutu ɗan na cikinta to wannan matar ya aljanna ce musulma ranar alkiyama in aka zo aka ciro ɗan sai a ga jijiyar ɗan ta cibiyarsa da na uwar a haɗe ke sai ita an za a yi ma wuta da ita sai ta ja sai ɗan ya ja sai ta ja sai ya ja sai Allah to a kyale ya ja uwarsa su tafi aljanna saboda haka waɗannan su ƙanana babu sharaɗin imani in suka bi in ka mutu ‘ya'yanka za a haɗa ka da su ranar alkiyama amma in sun balaga shine sharaɗin imani ya shigo wattaba'adhum zurriyyatuhum bi imanin sai idan manyan ‘ya'yanka balagaggu sun yi imani da Allah to sannan ne za ku haɗa alkiyama da haka kenan tsakanin mutane da ‘ya'yansu za su ka haɗu za su kaso hudu ranar alkiyama wani uban ya wuta ‘ya'yan su yi aljanna wani ‘ya'yan su yi aljanna uban ya wuta wani da uban da 'ya'yan duk su wuta wani da uban da 'ya'yan duk su aljanna to idan uba da zuriyarsa suka yi aljanna shi uban ya yi babban aiki yana can sama 'ya'yan kuma sun yi ƙaramin aiki suna aljanna amma a ƙasa to ya za a dinga haɗuwa Allah ya ce to sai in cikawa 'ya'yan su je su tarar da uban haka idan 'ya'yan ne a sama uban na ƙasa to sai a cikawa uban ya ƙara daraja zai tarar da 'ya'yan kun ga wata wani ƙari na Allah wannan wani promotion ne kuma da ƙarin daraja a cikin aljannan ma don kakka duba ka ga baka ga ɗanka ba ko baka yanka ba to suna aljanna amma suna ƙasa Allah ce sai ɗaga su su tarar da su saɓanin kuma inda wuta ne in wuta ne uba na dirkin asfalu saboda ya fi laifi ɗana sama to ba za a ciro uban a da shi sama don su haɗu da ɗan ba ko ba za a ya ɗan ya ƙasa ya je tarar da uban ba saboda nan duk wanda aka ƙara masa ba kyautata masa akai ba amma aljanna idan an cika ma ɗanka ya tarar da kai ba za ka yi baƙin ciki ba haka idan an cika wa babanka ya tarar da kai ba za ka damu ba to shi yasa aka ce za a cikawa ɗaya ɓangaren ya tarar da ɗayan amma da sharaɗi sai in sun yi imani yadda iyayen suka yi alhaƙana bihim zurriyatahum Allah ce za mu riskar da zuriyarsu da su wa ma alatnahum kuma ba mu tauye musu min amalihim daga aikinsu min shay'in ko dan kadan ba ba abin da aka toye musu daga aikinsu an dai ƙara musu daraja ne su je su tarar da iyayensu ko su tarar da ƴaƴansu kullum ri'in kowane mutum bima kasaba da abin da ya aikata rahinin abin jinginawa ne kowa za a jingina shi da abin da ya aikata in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun kowa ka ganshi ya jingina ne kullu nafsin bima kasabat رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين saboda haka wannan shine wa amdadnahum bayan mun shigar da su aljanna mun jiyar da su daɗi mun faranta musu rai mun haɗa iyaye da babanninsu mun haɗar da babanni da 'ya'yansu wa amdadnahum Allah ce sai mu daɗa musu bi hatin da kayan marmari iri iri wa lahamin da nama mimma yashtahu da irin wanda suke sha'awa da aka zo nama sai aka ce wanda kake sha'awa wani ya fi sha'awar kaji wani ya fi sha'awar talatale wani ya fi sha'awar zabi wani ya fi sha'awar jimina wani ya fi sha'awar ɗawunsu wani ya fi sha'awar tantabaru wani ya fi sha'awar da ake kira salwa wani ya fi sha'awar gashi na iri iri to kowa a bashi wani naman sa wani kaza wani naman rago wani da fafe wani soyayye wani gashashe to a ba kowa da irin naman da yake sha'awa zai game da shi ranar alkiyama wa lahmu tayrin a wani gurin ko mimma yashtahun da irin naman tsuntsaye irin wanda ake sha'awa saboda tsuntsaye naman su yafi lafiya Allah ya ce min ma yashtahuna amma irin wanda suke sha'awa wanda kake sha'awa za a baka wani ƙarin daɗi a cikin aljanna Allah ya ce ya tanaza'una fiha ka'asan ana jan kofi ja ka ja ka tura min kofi tura maka kofi ya tura masa kofi ya karba irin a haɗa kofin nan da kofi a cikin aljanna la lagawun fiha babu yashashiyar magana idan ka sha abin da ke cikin kofin shin ruwan sanyi ne ba za ka same shi mai zartsi ba idan madara ce ba za ka same ta mai tsami ba idan zuma ce za ka same ta tatacciya idan giya ce za ka same ta ba mai bugarwa ba shi yasa lalagawun ba za ka sha ka dinga tambele kana cewa akuya ina kwana ba wala ta'afin sannan babu laifi duk abin da ka sha babu laifi a duniya ne in kai ka za laifin kai ka za alhaki aljanna babu alhaki Allah ya ce babu alhaki wala ta'afin babu alhaki na'am wa yatufu alaihim gilmanu wani karin dadi kuma dai a cikin aljannan wa yatufu alaihim gilmanu ga kuma wasu yara waɗanda ba su da farji ba su da azzakari dan kakace sun zama tanka su kawai shafafu ne aikin su kawai a miƙo a ɗauko ba ka ba za ka aje kofi yau za ka ɗauke ba ba za ka zuba ba sai dai ka shanye a ƙara ma ga gilmanin nan wuldanun mukhalladuna Allah ya ce wasu yara ne amma dindindin suke ba sa mutuwa ba sa fashin aiki ba sa yajin aiki Allah ya riga sa su su maka aiki su maka hidima ba sa gajiya me ko ɗauko kawo ɗauke aje shikenan me ko kawo ɗauko aje ɗauke kawo shikenan aikin su kenan ka tawa da umarni ana bi ba mai saba maka shi sa Allah ya ce wa yatufu alaihim gilmanun lahum aka ce lahum nasu ne kowa nasa ne ba za ka ce kai ya kuka makara ba su ce ai muna wani aiki a iya naka ne masu hidimar gidanka ne na gidana ma akwai na gidanka akwai na gidansa akwai na gidan kowa da su ka annahum su waɗannan yara da suke hidima ka annahum lu'lu'un sai ka ɗauka su diamond ne makanun wanda aka rufe shi iska ba ta taɓa shi saboda tsabar haskensa da kyansa da kyallinsa na'am وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم wani ƙarin daɗi a cikin aljanna wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna bayan an ci an sha an je ma iyalin sai kuma a zauna ana hira ana tattauna zaman duniya hai ka ga da tsara waji kidan sa ta Allah ta wallahi ka ga ah ka Allah ya so ka ga aljannan nan ka alhamdulillah ya aka ne ana ta hira ya tasaaluna suna tambayan juna ka tambaye ni tambaye kan tambaye shi tambaye shi tambaye su tambaye su ana ta tambaye tambayen yadda aka zauna a duniya a kabala kuma ba abin da yafi mutunci irin kuna magana da mutum yana kallon ka kana kallon sa shine ma'anan a kabala shi yafi mutunci ana kallon juna ba wato an sa round table yadda kowa yana kallon dan uwansa to shine Allah ta'ala ya ce ya tasaaluna qalu suna cewa inna kunna qablu fi ahalina mushfiqina lalle mun kasance kafin zuwan mu lahira fi ahalina idan muna cikin gida ko cikin iyalanmu mushfiqina muna jin tsoron kawai ba za mu shiga aljanna ba Allah a tsorace muke muna ga kai ga mutuwa ga tambayar kabari ga hisabi ga sikeli ga sirati ga wuta duk za a tsallake wannan za a aljanna a tsorace muke ashe Allah ya rubuta muna cikin wannan za su haye famanna Allahu alaina sai Allah ya mana bai wannan tasa wa waqana ya tsare mu azabar samum azaban nan mai radadi Allah ya tsare mu ashe ba za mu shiga wuta ba inna kunna min qablu nad'uhu dama mun kasance a duniya nad'uhu muna kiran Allah du'a'u mas'ala da du'a'u ibada duk abin da ya tashi na roƙo Allah muke roƙo ya biya mana bukata in mun tashi ibada muna bauta wa Allah khawfan wa raja'an محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه muna bauta wa Allah don kwaɗayi rahamarsa don tsoron azabarsa don ƙaunarsa don ganin girmansa kuma yadda ya aiko manzon Allah da shari'ar haka muke yi to yau ga sakamako ya samu innahu shi dama Allah subhanahu wa ta'ala huwal barru shine mai alheri da alherin sai mun gani Allah da alheri yake dan adam ya ji daɗin aljanna yake Allah da alheri yake arrahim kuma Allah mai jin kai ne ga bayinsa gashi ya ji kanmu na'am فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya dawo da mu duniya da tunda mu tafi lahirar ba an je an ji daɗin aljanna to an dawo duniya a aiki da zakir Allah ya ce ka ci gaba da wa'azi da tunasarwa da faɗakarwa da wa'azantarwa amma ba faɗuwa za a zantar ba wa'azantar ba ka zakir annasa kenan kowa da kowa kai masa wa'azi in mutum yana kan daidai a gaya masa ya ƙara in yana kan kure a ce ya bari shine ma'anan wa'azi fa zakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin kai ba boka bane wala majnunin ba mahaukaci bane bi ni'imati rabbika saboda ni'imar da Allah ya maka ni'ima khassa da ya maida kai shugaban annabawa gaba daya am yaquluna sha'irin ko suna cewa manzon Allah mawaki ne natarabbasu bihi raibal manun muna jiran wato mutuwa ta zamani ta zo ta kan masa wato muna jiran mutuwa ta dauke shi tunda raib almanun yana nufin mutuwa ta fada mutum almanun shine mutuwa to ko suna jiran mutuwa ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan a manta da shi yadda aka manta da sauran wanda suka wuce ko kuma hawadisu dahari abubuwan da ke faruwa yau da gobe su ma ana kiran su da ma'anar raib almanun wani abu ja'ir yana cewa amin almanun wa raibihi tatawajja'u wa dahru laysa bimut'ibin man yajza'u ice amin almanun wa raibihi yan saboda mutuwa da bala'inta ne ta tawajja'u kake jin zafi wadda hadu laysa bi mut'ibin za wato shi wato zamani ba mai wahalar da kai bane man yajza'u wanda yake wahala wato wanda yake yake samun rauni ko yake samun karaya ba ruwan zamani don ka karaya mutuwa za ta zo maka dole saboda haka wannan shine ma'anar cewa suna zaton cewa ko kuma suna sauraron cewa tunda shi mawaki ne mawaka da yawa sun wuce to shi ma raibal manun wato suna jiran bala'in mutuwa ya zo ya gama da shi a manta da shi kun ka gaya musu tarabbasu ku jira yo jira ai kowa ma jira yake tunda ba a san wanda zai fara mutuwa ba fa inni ma'akum min almutarabbisina ni ma ina cikin masu saurare masu jira tare da ku ku jira in jira mu ga wa Allah zai taimaka sai ka gashi Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa addininsa ya tabbatar da addininsa ya yada addininsa walau kare hal mushrikuna addini kullum fadi yake zuwa ake tayi ana shiga dare da rana baka taba ji ana fita ba sai dai ana shiga shigarsa ake kullum yaduwa ake kullum kwanan nan aka ce an yi wani babban taro a rabitul alam islami an tara biliyoyin kuɗi cewa duk ƙasashen nan na duniya ɗari biyu da kusan hamsin a je duk hedikwatar wata ƙasa da take duniya inda akwai musulmi sun kai dubu to a gina musu katafaren masallaci ya zama duk duniyar nan ta Allahu akwai masallacin da ake cewa Allahu akbar a cikinsa to duniya ta kai haka musulunci faɗi yake yawa yake an ce musulmi sun doshi biliyan biyu cikin adadin mutanen duniya da ake ga sun kai biliyan bakwai da yan kai kuma ana ganin da shekara hamsin musulmi za su zama su ne rabin mutanen duniya saboda haihuwa muke kai dole muka haifa mai sallah ne to kuma ga wasu na ta zuwa suna haihuwa mu kuma hudu hudu muke aura uku hudu biyu daya ka gani shi yasa da ake cewa wai a rage iyali na ce haba yanzu ma za a kara ai ya makara wanda ya ce a rage iyali ai yanzu za mu kara da ka duk mai mace ɗaya kokari ya zama ya aure ta zama biyu na farko dai mara aure kokari ya ɗaya mai ɗaya ya kokari ya biyu su koma biyu mai biyu ya kokari ya uku mai uku ya kokari ya hudu mai hudu ya karo ce fa ne a ta haihuwa ana cika masallatai ana cika wajen ibada ana cika wajen karatu haka muke so mu ga musulunci yana yawa manzo Allah ce ku aure ku hayayyafa zan alfahari da yawan Qur'ani alkiyama saboda ita zuwa masallaci ita karatu wasu zama likitoci wasu injiniyoyi wasu alarmomi su kwana suna tilawa a je a karanta addini a karanta zamani a iya turanci a iya larabci a shiga kowane fanni na dan adam mu musulmi mu karanta kai bari a bamu a baya harkar information technology nan ku tashi ko diploma kai a kai ai ta karatu ai ta digiri na ɗaya na biyu na uku mu ce zama profesa ma haka muke so amma wani ya ce mu ragu mu ragu a ina to shi yasa Allah ta'ala ya ce قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا Allah ce ko ku hankulansu ne take umarta su da yin haka to dan mutum ya bar shari'a sai dogara da hankalinsa kuma annasu muqaddamun alal aqali akwai annaqalu akwai al'aqalu shin da al'aqalu da annaqalu suna cin kare shine shekul islam ya littafi mujalladi kusan goma ya sa madar'u ta'arudu bainan naqali wal aqal wato tun kuɗe cin karo ta mu gama tsakanin hankali da nassi ita idza sahha nassu wa salima al-aqal la yaftalifani idan dai nassi ingantacce ne kuma hankali lafiyayye ne to ba za a samu cin karo ba so in ka an samu karo tsakanin nassi da hankali to a bincika ɗaya in ma nassin bai inganta ba wa in ma hankalin bai lafiyanta ba hankalin ba lafiyayye bane in mahaukaci ya kalli nasi sai ce bai gane ba to dan mahaukaci ne kai an ka ce baka gane qur'ani ba me ga mahaukaci bai gane qur'ani ba Allah ya ce da mu aksaruhum la yaqiluna mafi yawan wanda ba sa gane qur'ani mahaukata ne tunda Allah ya ce kai mahaukaci ne an karanta qur'ani ka ce baka gane ba hauka ne yasa baka gane ba haka in kuma kaga kai ne hankali ne kuma ga wani abu ka kasa ganewa to tambayi wanda ya gane maka sharhi ko a bincika abin za a ga inda ta magana ce ba ƙur'ani ba to a bincika ingancinta za a gano cewa ko bata inganta ba shi yasa hankalinka ya ci karo da ita saboda haka Allah ya bamu lafiyayyen hankali wanda za mu dinga gane sakonsa da shi to Allah ya ce am ta'amuruhum ahlamuhum bi haza ko ku hankulansu ne suke umartar su da su kauce wa gaskiya abun qaumun taguna ko kuma dai waɗannan mutane ne masu ɗagawa duk ana tabbatarwa ne cewa su masu ɗagawa ne dai am yaquluna taqawwalahu ko ko sun ce annabi ne ya kago alqur'ani walau taqawwala alaina ba'd alaqawil la akhadna minhu bidamin thumma laqata'na minhu alwatin Allah ta'ala ce sun ce qur'anin nan kirkiro shi annabi yayi bal la yu'minuna Allah ce ƙarya suke kawai da ba za su imani bane suka shiga kama kame falyatu bi hadithin mislihi su zo da labari ko wata magana kwatankwacin alqur'ani in kanu sadiqina in sun tabbata gaskiya suke faɗa ai Allah ya musu kalubale su hudu a cikin suratul isra'i cikin suratul hudin da suratul yunus da suratul baqara da kuma nan guri biyar Allah ya musu kalubale yace qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira ka ce da mutane da aljanu za su haɗu su kwamiti na ƙirƙira alƙur'ani ba za su iya ba ko da shashinsu yana taimakon shashi na biyu Allah ce an yaƙunu maftara in fa'atu bi ashar suwarin mislihu muftariyat wa da umma nisqata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina ko sun ce ƙirƙira sa kai ka ce ku zo da kwatankwacin surori guda goma na alƙur'ani ko daga alamtar kaifa zuwa nasu ne ku kirawo waɗanda kuka samu iko in kun kasance masu gaskiya a suratu yunus Allah ta'ala ce ma kana hadhal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitab la rayba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftara qul fa'atu bi qul fa'atu bi suratin mithlihi qul fa'atu bi suratin mithlihi wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina an ce shi ma ku zo da kwatankwacin sura ko da kwaya ɗaya ce daga alkur'ani ku kira waɗanda kuka sami iko in kuna da gaskiya nan ma ya gagara sai aka kawo su cikin suratul baqara Allah ta'ala ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi kun ga bambancin baqara da yunus sai aka ce fa'atu bi suratin mithlihi na aka ce fa'atu bi suratin min mithlihi min dinnan ka daɗa rage yawansa fa'atu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum can an ce wada'u manistata'atum nan wada'u shahada'akum min dunillah in kuntum sadiqina ku kirawo wani daban wanda zai bada shaida fa in lam tafa'alu in ba ku a baya ba wa lam tafa'alu kuma ba za ku iya a gaba ba fattaqun nar to ku kiyaye kanku da wuta to kaga da nan aka tabbatar da cewa qur'ani gaskiya ne kuma ba wani dan adam da zai iya kwaikwayar alqur'ani alkur'ani ya tabbata maganar Allah ne to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada mai yawa inda muka kure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
mutane da suke fara tsohon zai na kula hanya gaskiya ne idan mutum ya zaga na wani shi sun kama an kashe hanya kuma ya fara da da aiki su ba su a wani wajen daidaita amu amma ni na yi a wani ana ta jariya wanda aka ce fadin nan yana kokarin ya fadin din ya gagara wani ma zai shi ma zai fashi da kuma kuma ana kan jima da ana fata wanda su bai wa wannan kan arabi da kuma ba haɗin kai wajen nuna muku yadda ya kamata su baki kuma wannan hanyar Allah muna da ya a ciki kuma kar a matsayi matsin da zai kawo damuwa mun san da yadda yin gwamnati muna roƙon Allah Allah kiyaye dan kowa kuma da yake wannan kan ne kuma an haɗa da wannan kawo da gangara yake idan mun ka shi kuma sai kan ci Allah sabar wannan lokacin nan mun yi iya cikin kokarin har yanzu mun ci nasara cewa wa'annan manyan motoci a kan shigar wani wurin a dai lokacin da ake wannan karatu ba ta ba inda ba mu wani gudu Allah ya ba mu ne mu sai da mu sai ba to ka mu sai da mu kiyaye shi Allah ya kiyaye ko ba ka da Allah mu su ba an kallon tsara yadda za ka kafi a rage hanya mai dan yarwa yadda za a yi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
malam da wannan tambaya tana cewa shin malam auren dole ya halarta a musulunci ne kuma ta ce don allah malam ka bani shawara a kai saboda ina cikin matsanancin hali to auren dole ba shi da inganci duk da mazhaban mu ta mali sun ce mai karamar yarinya zai iya mata dole da an yi an zauna lafiya saboda yaran da kuma iyayen da zamanin duk mai lafiya ne amma yanzu akwai matsala saboda haka akwai bukatar mutum ya aiwatar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace albikiru tuska azanu wa iznuha sumatuha budurwa a nemi amincewarta eh, amincewarta ta shiru wal thayyibu ahqqu bi nafsiha min waliha ita ko bazawara sai ta ma na tabbatar tukunna cewa ta fi cancantar waliyinta ta zaɓi wanda zai aure ta saboda ta taɓa yi ta san yadda aure yake saboda haka an samo kissoshi guda biyu wanda malam ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad juz'i na biyar mai tahqiqin shi ahmad shakir yake cewa da ka aurawa mace wanda ba ta so ƙara duk abin da ta mallaka ka kwaci sura ka yace bazawara da budurwa kowaccen su ta kawo ƙara aurenta kuma annabi ya dakatar da auren budurwa ta zo tace ya rasulullah ubana ya aurar da ni ga wani wanda yake so domin ya ɗaga darajar wancan annabi ya ce a kashe auren ma'ana an ba ta dama na a kashe sai ta ce a'a ina da iko a kashe aka ce eh ta ce to a bar shi don mutuncin babana sannan wata bazawara ta kawo ƙara ita ma an mata auren dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya wara auren so da ka aure dole a samu soyayya ta zawajinu wadudal waluda fa inni mukafirun bikum al umama yawm al qiyamah sannan yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan to ya Allah zai kira mataka hunna libasul lakum wa antum libasul lahu rigarka ce kai ma rigarta ce kuma a ce riga ba soyayya ka ga ba gaggiyar riga ce saboda haka ya kamata a daina wa yara auren dole in ta zabo wani da kake ganin bai dace ba ka yi amfani da hikima da dabara ka soke shi yadda za ka rabu da shi in kai ka zaɓo wani da ya dace kai dabarar da za ka masa kamfen ai uba ya kamata ya iya kamfen ga yarsa sai ka fara gina shi tukunna a hankali hankali kana gina shi sai dan siyo ka zaka kai mata in aka kai abin kai kuma ka girmama shi Kai, amma dai wannan yana son ki Kai, wannan abin ya baki kai zaka dabara da zaka gina mata ta so ko kuma ka gina mata ka rushe ai mutum yana da hikima ya ja 'ya'yansa a jikinsa yana ga ba za su masa tawaye ba idan uba ya iya sakar wa ‘yansa fuska yana hira da ‘ya'yansa yana tattauna da ‘ya'yansa yana nuna ‘ya'yansa ƙauna yana jansa a jiki wallahi duk wanda ka kawo kana so ‘yarka za ta karba haka in ta kawo wanda ba ka so kuma za ta bar shi sai da haka waƙi mutum yake da yarsa ya watsar da ita wai sai ranar aure zai nuna shi uba ne yanzu yana wani zazzara ido yana wani karkada gashin baki yana mazurai cewa wani ya ji ya kai dubu ishirin a rumfarsa saboda haka shi za ta aura ko tana so ko ba ta so ƙarshe za a iya a fara ta gudu ta bar gidanka ta bar gidanka ko ba san da ta shiga ba mafi yawa mata masu zaman kansu da aka ji ana hira da su kaso kusan saba'in daga cikin zuciya suka yi daga auren dole suka gudu karuwanci ko da ka a daina a basu su zaɓi wanda suke so in sun zaɓi wanda bai dace ba ka rushe shi yace wanda kika zaɓo ɗin akwai abubuwa sha ɗaya da yasa bai dace ba na farko ba ya sa hula na biyu ba ya zuwa makaranta na uku yana shaye-shaye na hudu ba ya da natsuwa na biyar uwarsa ma baya mata biyayya na- na na shida babansa ma bai- bai bai yarda ya auren nan ba na bakwai ba ya da sana'a na takwas bai gaishe ni ba na tara ma ban ga yana da alamar nutsuwa kaza duka rushe shi sai ka ce to shikenan tunda na ba da dalili goma sha ɗaya akan bai cancanta ba ke ba yadda dalili biyar da cewa ya tantabbata tunda magana ce ta hujja ni ubanki ne amma faɗi hujjarki ta ce baba ya dace na farko saurayi ne ce a wai kwanci ɗin ma da na ka saurayi ne na biyu yana da abin hannunsa ce a wancan ma yana da abin hannunsa kai kokari ku tattauna ka rushe naka ka- ka- nata ka gina naka wani abu ne mai sauki amma ka zo ka sha kunu ba ka wa yanka magana ba ka hira da ita ba ka tattauna da ita sai kawai ranar da mai neman aure ya shigo ka zo ka waza da ido ka ce sai ka auri wannan dole an kito
malam da wannan tambaya kuma ta ce ita ba zaura ne yau shekaranta bakwai tana son ta yi aure amma abu ya gagara kuma duk wanda ya zo sai ya gudu kai wani lokacin ma idan ya zo aka fara hira da ita sai rashin lafiya ya kama ta ta ce to malam ya za ta yi ta yi addu'an kuma har yanzu dai ko akwai wata addu'a da za ka ba ta na farko dai ta ci gaba da addu'a addu'a ba a cewa an daina ta kuma dama su ita bazawara ana samun matsaloli da yawa saboda duk matar da ta fito daga wani guri to kuma wajen ta daidaita da wani ana dadewa saboda wata ta riga ta haihu lokacin da miji ya dauke ta ba haka ya dauke ta ba ta tsufa ko ta kwana biyu ko ta yi ya'ya ko ta yi zuriya ko tana da matsalolinta da shi ne auren sai ya duba matsalolin sai haka wannan ya sa lokacin da muka ɗauko magana aure ko farko za ku ga mun yi na zaurawa ɗari amma da muka zo na biyu sai muka sa 'yan mata ɗari da hamsin zaurawa ɗari saboda zaurawan daɗewa suke ba su gama daidaita ba yana da 'ya'ya tana da 'ya'ya yana da aure tana da aure ina za a zauna 'ya'yanta ina za su zauna yaya za a yi buƙatar ta ya za a yi buƙatar sa me take buƙata wajen tattaunawa sai a yi wajen shekara wani ba a gama daidaita ba in kuma aka yi na gaggawa sai a zo a ɓata da wuri to shi yasa an kika ga irin wannan a ki yi kokari ki ci gaba da addu'a Allah zai fito miki da wanda ya dace kuma ki sassauta bukatunki wata sai wani ya fito kuma tana tunanin dole sai ta samu daidai da mijinta ko sama da mijinta wata ta zo mana ta ce ita za ta yi aure amma mijin da ya sake ta mai kuɗi ne mu ma sai mun samu mata mai kuɗi daidai da mijinta ko sama da shi muka ce to ai wanda yake da kuɗi daidai da mijinki ko sama da shi shi kuma watakila ba daidai da ke yake so ba matsalar shi ne in ka faɗi naka sharaɗin to wanda zai cika wannan sharaɗin kuma shi ma yana da naka sharaɗin ba kuma dole ne ke kuma ki cika sharaɗin da shi kuma yake so ba ka zo ka ce kai gajere ne ka ce doguwa kai baki ne ka ce fara Hmm? kai ba ka haɗa ce ko ali umrana ba ka ce mai bakara ka faɗo siffofin da kai baka da su to me wannan siffofin ita ma tana son ko me irin wannan siffofin naka shine abin tambaya ita wacce take da siffofin wannan ita kuma an baka siffofin ka tana so shi yasa ka rage kaso hamsin cikin ɗari in ka samu wacce ta rage kaso hamsin cikin ɗari sai a daidaita amma an kafa wasu sharuɗa to akwai matsala sai da ka ki sassauto in an samu wani na kashe gobara wani bawan Allah ya fito rabi yake ya aure amma dan abin hannunsa kaɗan ne ki karɓa ki aure shi haka Allah ya sa muku albarka da yawa mai arziki ya tsiya ce da yawa mara arziki ya tashi saboda haka kake damu Allah zai kawo miki mafita ki ci gaba da addu'a da karanta alqur'ani ah, Allah zai yayi miki abin da yake damun ki
malam da wannan tambaya ya ce shi da makaryaci ne to ya tuba kuma da ya tuban sai rantsuwa ma ba zai sake karya ba kuma sai ya yi ya sake kuma yi kuma ya harsa uku yanzu to kafaran da zai yi ne ko kowanne sai ya musu ai da ma bai kamata ka rantse ba da Allah ya raba ka da ƙaryar je a ƙarya kowa na ɗan taɓa je ba a san ta yawa ne ai ƙarya ba a san ta yawa har ta zame maka jikin da an san ka da ita abin da ake gudu kenan amma ta yanzu za ta ƙure maka sai ka yi ta akwai da take zama wajibi ma a yi akwai da take zama haramun a yi akwai da take zama mustahabbi a yi akwai tsakaninka da matarka yadda za ka daidaita ka zo ka ce wallahi ina son ki saboda tsananin son ki kamar zan faɗa buta kai ya kake kuma amma dai zai gyara abubuwa da dama za ta ji daɗi a ranta cewa in miji na yana so na zai faɗa buta da dai na zai faɗa buta irin waɗannan abubuwa suna nan shari'a ta yadda a ƙarya don a gyara aure a ƙarya don a fusa ta arna a ƙarya don a sulhu tsakanin masu faɗa amma ƙarya ta rashin mutunci abu gaskiya ne ka ce ƙarya ne ko abu ƙarya ne ka ce gaskiya ne to wannan shine ƙaryar da kake zubar da mutuncin mutum ko mutum ya ƙoƙari ya nisance ta amma kada ka ƙara rantsuwa akan ba za ka yi kaza ba kai dai ka daina kuma ka roƙi Allah ya kare ka ka daina yi kuma in ka ɗanɗana gaskiya ka ji alherin da ke cikin gaskiya ka ji abin da gaskiya take ba masu gaskiya wallahi za ka wadatu ga barin ƙarya kuma da yawa ƙarya alama ce ta kare zuciya alama ce ta wato tsoro alama ce ta mutanen banza duk abin da ƙarya take baka in kai gaskiya za ta baka ninkinsa kuma na ƙarya ƙarewa yake ƙurewa yake na gaskiya shine tabbatacce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal kadhiba na ja kunnen ku ku daina ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri domin ƙarya ta kan kai da mutum fajiri wa innal fujura yahdi ila nari shi kuma fajirci yana kai mutum wuta wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yukutaba inda Allah kazaba mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana karda don ƙarya har sai an rubuta shi maƙaryaci a wajen Allah alaikum bisidiki ku rike gaskiya fa inna sidika yahdi ila al birri gaskiya ta kan kai mutum nagarta wa innal birra yahdi ila aljanna ita kuma nagarta tana kai mutum aljanna wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yukutaba inda Allah siddiqa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana karda don gaskiya har sai an rubuta shi a wajen Allah cikin masu gaskiya da haka ba za ka kafara ba mutumin da yace zai wani abu na gaskiya bai yi ba shine yake kafara amma mutumin da ya karya sai dai istighfari to shikenan akwai sadakoki da aka samu kuɗi naira dubu ɗaya daga wani bawan Allah yana da wani yaro rigimamme a taimaka masa da addu'a Allah ya shiryar da shi shi kuma baban Allah ya bashi lafiya turaman atamfa guda goma daga wani bawan Allah a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alheri alƙur'ani guda ɗaya daga wani bawan Allah ya ce ina neman aure Allah tabbatar min da mafi alkhairi kuɗi naira ɗari biyu za a je wani gari mai nisa ɗaurin aure na ji shi fa mai rubutowar ya ce Allah ya kai su ya dawo da su lafiya kuɗi naira dubu ashirin daga honorable sagir aa haruna ya ce wannan somin taɓu ne mai yawan yana zuwa insha Allahu alƙur'ani guda ɗaya daga mansur nasarawa lokal gamman kano ya ce a yi masa addu'a Allah ya biya mabukatunsa na alheri alƙur'ani guda biyar da kuma juz'i biyar biyar guda tara daga wani bawan Allah a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi alƙur'ani daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a Allah ya bata haihuwa sinkin sabulu guda ɗaya daga wani ango da amaryarsa suka ce a yi musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ta gari sai masu kuma neman a yi musu addu'o'i wanda su su kawo sadaka ba masu neman mallakar muhalli masu fama da talauci Allah ya yi musu masu aure maza da mata tsari daga abin da zai cutar da su Allah shirya da 'ya'yansu da sauransu to duk muna tawassali da sunayen Allah maɗaukaka da sufofinsa masu girma da dukkan sunan Allah wanda in an kira shi da shi yana amsawa in an roƙi bukata da shi yana biya Allah subhanahu wata'ala ya biya dukkan bukatun nan na alheri gaba daya ya tsare mu daga dukkan abin ki gabaki daya Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskantar ya wulakantar ya tozantar da kafirci da kafirai Allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a wannan ƙasa tamu ka tabbatar mana da alkhairi duniya da lahira Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk